من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يدي مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta litinin a yau muna shidda ga wata na ramadan shekara ta 1447 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam wanda haka in ya dace wa 23 watan biyu miladiya na 2026 da izinin Allah za mu dasa daga inda muka tsaya cikin tarjama na surorin alkur'ani mai girma wanda muna cikin suratul taghabun ajiya mun saurari ayoyi guda hudu wanda yau za mu tashi a kan aya ta biyar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala lalle ajiya mun ji ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata mana girman ƙudurar shi da ikon shi akan kowa da komi cewa shi ne mahalicin kowa sannan kuma shi ne mahalicin komi sannan kuma ga yanda Allah subhanahu wata'ala ya kadarta ya tsara wa dan adam yanda zai rayu wannan abin da yake na kadara da abin da Allah ya tsara shine tabbas abin da zai zartu Allah ya hukunta cewa wani bangare masu imani wani bangare kuma waɗanda suke kahurai ne Allah ya ambata mana huwal ladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min akwai waɗanda suke masu imani akwai kuma waɗanda suke sun butulce wa Allah subhanahu wataala wanda wannan duka yana sabka karkashin abin da ubangiji ya kadarta ya hukumta ya zartar kuma tabbas abin haka zai dai mutumin da ya imani ya gode wa Allah subhanahu wataala akan imanin da Allah ya arzuta shi da shi sannan kuma mutumin da ya zamanto yana kan hanya wadda take ta kafirci ya sani cewa wajibin abin da Allah ya dora mishi shine yayi kokarin gano ko fahimtar abin da yake gaskiya idan bai fahimci gaskiya ya gano da gaskiya ya aiki da gaskiya ba ubangiji zai mashi ukuba akan wannan sannan kuma wanda ba zai zamanto mana dalili ba na cewa tunda Allah ya riga ya kare komi kawai kowa ya zama abin da Allah ya kadarta shine abin da zai faru kamar yadda wasu daga cikin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka ce ya Rasulullah in ya zamanto Allah ya hukunta wannan wuta wannan aljanna falimal amal me yasa za mu aiki manzo Allah ya ce a'a i'malu fa kullun muyassaru lima khuliqa lahu ku yi aiki kowa Allah ya sauƙaƙe mishi abin da ya halicce shi dan shi sannan kuma abu ne wanda yake mai sauƙi ubangiji subhanahu wataala ba bayan ya halicce mu bane ya san abin da zamu yi ko kuma in mun aikata bal inda ma cewa ya mana sanin da jahilci bai gabace shi ba tun kahin yayi mu kahin yayi duniyar ma an san za a yi wani Allah san za a yi wani za a yi wacce za a yi wacce za a yi wani sannan kuma wani abu kaza zai yi wani abu kaza zai yi menene abin mamaki a cikin cewa an ba da raskonan cewa wannan wuri kaza zai yi wannan wuri kaza zai yi akan abin da Allah ya ba dan adam zabi kuma Allah ya riga ya san labarin ƙarshen shiga baki ɗaya haka Allah ya raskona wannan zai ta yi aljanna wannan zai ta yi gidan wuta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ambata mana a cikin hadisi cewa lalle dan adam a lokacin da ubangiji subhanahu wataala ya kadarta mashi zawwa duniya yana cikin cikin mahaifiyar shi za a umarce shi da wasu kalmomi wanda waɗannan kalmomi ba za su sa ka ba kai ƙasa a gwiwa ka ce ai shi kenan in an rubuta mai kuɗi ne mai kuɗi ne in an rubuta dan aljanna ne dan aljanna ne in an rubuta talakka ne talakka ne an rubuta kaza ne kaza ne wannan ba daidai bane ba ya saba ma tsarin hankali sannan kuma ya saba wa abinda alqur'ani da hadisi ya karantar da mu kowa zai tashi yayi aiki shi yasa ubangiji yake jan hankalin mu ku yi gogormaya ku zamanto masu kokari wallazina jahadu fina yace lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsinin kai kokari ka bada irin naka gudunmuwar ubangiji subhanahu wataala zai datar da kai Allah zai shiryar da kai amma idan kai kasa a gwiwa to tabbas alama ce akan cewa ashe dama kana daga cikin waɗanda suke tababbun wannan tabewan shi ya dora ka hanyar cewa a'a kawai ba zan yi aiki abinda Allah kadarta shine abinda za a yi wannan sun riga sun gabata a karatun da ya gabata a jiya yau za mu tashi alam ya atikum naba'ul ladhina kafaru bismillahir rahmanir rahim alam ya'tikum naba'ul ladhina kafaru min qablu fadhabu wa ba'ala amrihim wa lahum 'adhabun 'alim ذلك لأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد
kafin karanta bayanin waɗannan ayoyi da suka gabata bayani akan abin da ya shahi abin da Allah subhanahu wata'ala ya hukumta ya kadarta mutum mai imani wajibi ne ya yi imani da haka ɗaya daga cikin magabata alhassan ibn ismail al-ribi'i yake cewa qala li ahmad ibn hanbal imam ahli sunnati wal jama'a was-sabiru tahta al-mihna yace ya faɗa mini baki da baki inji alhassan ibn ismail yace imam ahmad ibn hanbal ya ambata mini tare da cewa shi wannan imam ahalus sunnati wal jama'a imam ahmad yace shine mutumin da ya haƙuri ya jure karkashin abin da ya tunkaro duniyar musulmi na cewa jarraba wanda ta faru a kan shi a lokacin ɗaya daga cikin sarakunan da suka gabata ya ambata cewa ai alƙur'ani halittar Allah ce ba magana Allah ba ce ba a dalilin wannan abu aka kama bayan Allah aka yi ta wahaltar da su tare da cewa ƙur'ani maganar Allah ce ƙur'ani maganar Allah ce kalamullah alƙur'anu kalamullah alƙur'ani maganar Allah ce ubangiji subhanahu wataala ya ambata ka a wurare da dama Allah ce wa in ahadun minal mushrikin istajaraka ahadun من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه
Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa idan wani daga cikin waɗanda suke kahurai istajaraka ya nemi makwabtaka da kai akan ya saurari wannan addinin naka wayaye ki Allah ya ce an baka dama fa'ajirhu ka bashi wannan daman ka makwabkace shi ya zama to kun yi makwabtaka da shi hatta yasma'a kalam Allah har ya kai inda zai ji magana Allah miye magana Allah shine alqur'ani mai girma ashe qur'ani magana Allah ce dalili aka haka sun wuce alisawa to wannan imamu ahmad imamu ahmad ibn hanbal Allah ya rahama a gare shi a lokacin dukkan mutane zaka samu mutane ko waɗanda suka sallama suka ce a shikenan mu mun yarda qur'ani halitta ne a kyale su ko kuma a waɗanda za su zo su yi wani abin da yake na tawili miye tawili kamar misali aka ce misali wannan shi wannan qur'ani ne sai a ce ga qur'anin nan sai ce haza haza khalqullah wannan halittar Allah ne me yake nihi da haka ba yana nihin qur'anin ba yana nihin dan yatsa shi to kaga yatsa shi ai halittar Allah ce a dalilin me a dalilin wannan sarkin ya kyale shi saboda karya azabtar da shi a dalilin cewa qur'ani magana Allah ce dukkan mutane tsakanin ɗaya cikin uku ne ko wanda ya zo ya ce a yayar da shi ke ne da sarki hudu haka za a yi ko kuma wanda ya zo ya yi irin nashi tawilin amma imamu ahmad ibn hanbal da ya zo sai ya ƙi yin kowane ɗaya daga cikin guda biyu aka azabtar da shi iya azabtarwa ya tsaya ya kahe akan abin da ya yi imani da cewa shi ne bautan allah subhanahu wataala shi ne ake cewa malam me yasa kai ba za ka yi tawili bai ce a ko da wani ya halatta a gare shi ya tawili ni bai halatta a gare in tawili ba babu zancen tawili ya tsaya ya kahe akan qur'ani maganar Allah ce kuma da izinin Allah wannan mihna ta zo ta wuce komi ya komo ya daidaita ubangiji subhanahu wataala ya kawo wani wanda yake kan aqida wanda take ta sunna da yarda da cewa lalle qur'ani maganar Allah ce kuma haka nan ne qur'ani maganar Allah ce to shi wannan al-imam Ahmad ibn Hanbal ya ambata wa al-Hasan ibn Isma'il yake cewa ajma'a tis'una rajulan min at-tabi'ina wa a'immatil muslimina wa a'immatis salafi wal fuqaha'il amsari wa fuqaha'il amsari ala anna sunnata allati tuwfiya anha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama awwaluha ar-ridha bi qada'i llahi azza wa jalla yace an samu hadaka na mutun kaman mutun gomiya tara 90 daga cikin mutane tabi'ai da waɗanda suke malumai jagorori da waɗanda suke magabata na ƙware wanda suke kan hanyar sahabbai da malaman fiƙihu wanda suke kan karantarwar manzon Allah a kan cewa abinda annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama farkon abinda manzon Allah ya yi bayani a kan shi shi ne an rida bi ƙada illahi manzon Allah ya rasu yana mema mutane bayani a kan su yarda da abinda Allah ya ƙadarta musu a shi wannan ƙadarar dole ne sai an yarda da ita abinda Allah ya zartar ya hukunta dole ne a gare ka dole ne a gare ni dole ne a gare ki dole ne a gare mu mu yarda da hukuncin Allah hukuncin Allah idan ya zartar da shi akan ka wajibi ne ka zamanto kai mi ka yarda wa taslim li amrihi ka meka wa lamarin Allah kanka wa sabr ta hanyar yin hakuri ala hukumihi akan abinda Allah hukunta maka kar a samu jaji ce ce ku ce ɗaukan ƙaran ubangiji ka kai wa bayi za a ga mutu ya shiga cikin musiba maimakon ya haƙuri ya jure a sai zama to kawai yawo zai riƙa cikin mutane da wannan magana alhaji ubangiji jarrabe shi Allah ya jarrabe shi a ga cewa wannan bawan zai yi haƙuri ya jure ko ba zai haƙuri ba to idan ya zama to mutum bai jure bai haƙuri abin nan da Allah kadarta babu ranar sake shi ba wanda ya sai sake shi in ba ubangiji ba kenan rishin haƙurinka aikin banza ne rishin haƙurinka ɓata ma kanka lokaci ne rishin haƙurinka ɓata ladan wannan jarrabawa ce da Allah jarrabe ka da ita dole ne akan mutum mai imani yake cewa al-Imam Ahmad yace wal iman bil qadari khairihi wa sharrihi bar yin imani da kaddara mai dadi ko mara dadi sannan kuma wa tarkul mira'i wal jidali fid din da barin rigima da jayayya a cikin addini a cikin abin da bai da amfani to ka gani anan mahallu shahid dole ne mutum mai imani ya yarda da abin da Allah kadarta iya daga cikin rukunnan imani jarrabawa kala biyu ne akwai jarrabawa mai daɗi wanda kowa yana santa akwai kuma jarrabawa mara daɗi to a nan ne ake samun matsala ana ake samun zamiya ana ake samun sakin layi sakin hanya idan mutum ya shiga cikin jarrabawa maimakon ya tsayaye abin da ya kamata sai ya kai yana kawowa ƙarshe sai ka ji ana cewa ai dole sai an raba ƙawa me yake ni da ya raba ƙawa sai an gama da 'yan tsubbu sai an gama da bokaye sai an gama da wane ne dole sai an bar karantarwar addini an shiga wani abin da ba shi ba wai dan wannan jarrabawar a gusar da ita alhali babu wanda ya isa ya gusar maka da ba daɗi in ba Allah ba wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah jarrabe ka da ba daɗi babu wanda ya isa ya yi maka ba daɗin nan sai Allah haka mu zamanto masu yarda da wannan ba kawai hadi a baka ba ya zamanto Allah ya Allah in ya jarrabe ka da wani abin da ba daɗi dama iya daga cikin addu'ar mutum mai imani ka riƙa roƙon ubangiji ya jarrabe ka da abin da za ka iya jure mashi in Allah ya jarrabe ka ya jarrabe ka a cikin abin da za ka iya jurewa kuma ya baka ƙoƙarin jurewa dama wani iya daga cikin abin da ya kamata mutum mai imani da saboda ƙaddara wani abu ne wanda la mahalata a cikin rayuwar adam yana zawa ba kullum za ka riƙa jin daɗi ram-ram-ram ba dole wata ran za ka ji me za ka ji babu daɗi to ka roƙi Allah ko da ba daɗin zai zo Allah ya maka daidai yadda za ka iya kuma Allah ya baka jurewa akan wannan ba daɗin ubangiji subhanahu wataala yake cewa alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl shin bai zo muku ba labarin waɗanda suka kafirce gabaninku waɗannan mutanen da suka kafirce wa Allah subhanahu wataala kai kaman ka ce ka tambaye ubangiji me ya same su Allah ya ce fazaqu wa bala amrihim sun dandani al'amarin ƙaryata wanda suka yi wa dokokin Allah da ayoyin Allah da manzannin Allah fazaqu sun dandani wa bala amrihim abin da ya sha ƙaryata lamarin ubangiji subhanahu wataala ay wahima takdhibihim iya makuran abinda suka karyata Allah ya walakantar da su ya tozartar da su ya nuna musu abinda suka yi ba daidai bane ba waradi'a af'alihim haka kuma lalataccen abinda suka aikata Allah ya nuna musu cewa ba haka nan bane ba wa bala amrihim Allah yake cewa walahum azabun alim wannan a duniya kenan ko zaqu wa bala amrihim sannan kuma a gobe kiyama suna da azaba mai radadi inji Allah subhanahu wataala wanda wannan kuma gashi na a cikin al'ummomin da suka gabace mu da yawa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam sun karyata wa Allah subhanahu wataala sun karyata manzon Allah annabin Allah ya zo yayi wa'azi a cikin su kusan shekara 50 amma ƙarshen raskona Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil ba haka kowa iman da shi ba wanda suka yi iman da shi mutane ne ɗan kaɗan amma mai Allah ya da su Allah ya sakin musu ruwa daga sama daga ƙasa Allah ya kuma su ɗufanu ya hallakar da su gabaki ɗayansu kaga zaku wa bala amrihim sun ɗanɗani kuɗar abin da suka aikata na ƙaryata waɗannan manzanni idan ka ɗauki mutanen annabi lut alaihi salam mutanen annabi lut alaihi salatu salam lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko musu annabi lut yana musu wa'azi yana faɗakar da su yana jan hankalinsu akan wata alfasha da suka ɗaukan makansu ya ji iya ƙoƙarin shi na wa'azi abin ya gagara Allah ya ku da mala'iku cewa su zo su hallakar da waɗannan mutane na annabi annabi Lut alaihi salatu wasalam anan ne suka biyo wajen annabi Ibrahim suke cewa ai ga inda za su tafi sai anan annabi Ibrahim yake ce musu ku ku san ba yake cikin ta inna fiha luta suka ce a cikin garin ko akwai annabi annabi Ibrahim yake ce musu akwai annabi Lut a ciki suka ce mushi nahnu a'lamu biman fiha mun shi ka sanin wa yake cikin ta shi za a tsiratar da shi da dukkan wanda ya imani da shi amma garin ya aka yi faja'alna aliyaha safilaha garin aka ɗoka aka mashi juyi irin na waina yadda ka san mai masa take sanya wannan ɗan cokalin nan ta ɗaga waina haka ta kishe shi haka aka maganin Allah ce ba mu tsaya anaba wa ambarna alaihim hijaratan min sijilin mambud muka musu kuma ruwan duwatsu gasassu daga wutar jahannama sun kafirce wa Allah fazaku wa bala amrihim suka ɗanɗani kudar abinda suka yi na ƙaryatawa mu zo yaɗin badar tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama manzala sallallahu alaihi wasallama ya zo badar ƙurashawa sun zo badar sun ƙaryata manzan allah daga cikin garin makka ƙarshe dole suka tilasta mushi yemi yin hijira sai da ya koma garin madina Allah ya zo ya haɗa abin da ya Allah ya ƙadarta abin da ya ƙadarta aka zo aka yi karo a wannan daidai wurin da ake ambata mashi sunan badar tsakanin masu imani da waɗanda suke ƙuraishawa kahurai kaga manyansu su abu jahal su utba ibn rabi'a su shaiba da dukkan wani wanda yake ji da kanshi kusan a nan Allah subhanahu wata'ala ya ƙadarta musu mutuwa kaga za ku wa bala amurhim sun ɗanɗani kuɗan ƙaryatawa da suka yi wa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama sannan kuma wallahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a gobe kiyama Allah ba zai kyale su ba to wannan abin da aka karanta mana haka lamarin yake a yau yau ɗan adam in ya kafirce wa Allah ya ƙi Allah ya butulce wa Allah shi ma lamarin haka zai sabka a kan shi Allah zai mushi irin kalan nashi azaban sannan kuma kahin abin da shafi gobe kiyama aya ta gaba Allah ke cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinat haka in wa ya faru da su a dalilin cewa ya kasance manzanninsu suna zo musu da ayoyi bayyanannu abu zai bayyana karara a gare su kamar hudowa rana cewa wannan mutumin annabin Allah ne amma sai a ƙaryata a nuna halin ko in kula bal hasali ma za a huto a yaƙe shi gadan gadan manzala sallallahu alaihi lokacin da makka ta yi kumci miye ya ta garin ta'if da ya ta ta'if mai faru jihon shi aka yi da duwatsu kamar abin da ba su bayan hujja ta bayyana a gare cewa wannan annabin Allah ne ka duba wani salo da manzan Allah ya fito da shi ga mutanen makka don ya tabbatar musu cewa shi ho manzan Allah ne bayan Allah ya aiko shi ya sabkar mishi wa an zira a shira takal akrabin a gargaɗe na kusa sai tara su gaba ki ɗaya fami kaza fami kaza fami kaza kowa ya fito manzan Allah ya hau saman dutsen safa yake ce musu idan da zan ce muku ga wata rinduna a bayan wannan dutsen da nake sama kukuna daga ƙasa nan za ta kawo muku hari mutanen garin maka za ku gaskanta ni suka ce wallahi za mu gaskanta ka bu mu taɓa samun ƙarya tare da kai ba wannan gabatarwa ce musu shinwuda ce ya musu saboda ya ba su labarin cewa to tun da dai kun tabbatar da cewa ni ba makaryaci ba ne ba yau shekara arba'in ina rayuwa a cikinku babu wanda ya taba cewa na mishi ƙarya ko na ci amanar shi ko na mishi wani abin da ba daidai ba shekara arba'in idan kana da wani hali mugu tabbas zai hutu a cikin mutane arba'in amma suna shi as-sadiqul amin sun yarda da gaskiya shi sai ce to ba rinduna za ta kawo muku yaƙi ba ina mai jan hankalinku kowa ya fansar da kanshi game da wata azaba mai raɗaɗi wadda take biyo bayan rishin imani da cewa ni manzo ne na Allah kaga anan kalubale fara daga cikin gida kuma daga cikin gidan ma daga bangaren da wanda yake matsayin mahaifi a gare shi shine Abu Lahab a matsayin mahaifi yake a gare shi kawai sai tashi sai ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce dama wannan abin shi ne sa ka taro mu gaba ɗaya wannan sai faɗi kalma ta tsinuwa ya ce tabballaka kamar ka ce turku ala wadda ko na makamancin wannan ya haɗi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tun a karan wari ubangiji ya safkar da suratul masad alƙawali ga azaba ga abu lahab lallashin zuciya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da kuma ɗokan hannu ga dukkan wani mutum mai imani ya sani cewa lamarin imani ba lamarin gado ba ne ba ba lamarin gidan suwa ne ba ne ba lamari ne na cewa alaƙarka da ubangiji aikin mai ka aikata in na Allah ne kai Allah yana son ka in kaƙi Allah ko ɗan gidan wane ne kai ba ruwan Allah na kai Allah safkar da masar ya yi tabbat yada abi lahabin wa tab yayi kace-kace da shi Abu Lahab kuma aka mishi ma alƙawalin wutar jahannama ba shi kadai ba hadda ummu Jamil matar shi to kaga manzala ya zo musu da ayoyi bayyanannu karara wanda ayoyin tun suna tun yana cikin yarinta ayoyin suka fara lokacin da aka kai shi ƙauyen su Halimatu Sa'adiya me ya faru da shi mala'ika ya zo ya tsaga ƙirjin shi ya huddo zuciyar ya wanke ta a cikin wani makayi na zinariya da ruwan zamzam sannan kuma aka mai da zuciyar bayan an wanke ta yara suka gudu suka suka ce ai wani ya kawo muhammad ya kashe shi halimatu sa'adiya da ta zo ta ga irin abin da ta ga shi ya lahiya lau babu wani abu tare da shi ta ga kayi wannan abin bayani ba gwanda ta mera shi garinsu kar aje dan mutane ha mutu a hannunta to kaga duka wannan ayoyi ne alamomi ne wanda suke tabbatar da cewa lalle manzo ne na Allah bai taba yin sujada ba ga dukkan wani abin da ke gumki ne wannan alama ce bai taba wani ƙarya ba bai taba ha'intan wani ba bai taba yin wani abu na shan kayan maye ba sallallahu alaihi wasallama har ran da Allah ya koshi da manzanci to waɗannan duka da ma wannan da annaba da suka gabata duka Allah ya tabbatar da turo da ayoyi bayyanannu mu'jiza kala-kala wanda Allah yake hada ta tare da annabawa don a cewa mutane waɗannan mutanen ‘yan saƙo ne ‘yan aike ne jakadu ne na Ubangiji subhanahu wata'ala zuwa gare ku ga alƙulani mai girma ana karanta shi har yau la ya ati hilbatsilu min bayni yadaihi wala min khalfihi sai ce tanzilun min hakimin hamid babu wani abu na wargi ko wasa ko ƙarya da yake shiga gaban ƙur'ani ko bayan shi sabcaccen abu ne min hakimin daga wajen wanda yake mai hikima hamidin abin godiya shine Allah subhanahu wataala mu'jiza ce aka ce mutane in kuna ga cewa abin nan ƙarya ne ko shakka ce ko kaza ne ku zo da irin alƙur'ani mai girma Allah ƙarshe ya rihe musu kakaf yace qul la in ijtama'atil insu
الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ƙul faɗa musu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama la'ini ji ta ma'atil insu wal jinnu, ala an ya'tu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'd zahira a ce a hada karhi da karhi dan adam da aljani a hadu akan cewa a taimaka wa juna na ya za a yi da a zo da irin alqur'ani mai girma baya yiwa waɗanda suka gabata ba su zo da shi ba na tana yanzu babu irin shi ko ba za irin shi ba mu'jiza ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan mutane su gane girman Allah subhanahu wa Allah annabawan da suka gabata wanda Allah ya ambata mana cewa zalika bi annahu kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati go ayoyi bayyanannu annabi Musa Allah bashi tis'u ayatin bayyinat ayoyi ayoyi guda tara in wannan ta wuce aka wannan in wannan ta wuce aka wannan saboda ku gane annabin Allah ne ba shi aiko kan shi ba an aiko musu tufan
فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وقالوا قوما مجرمين
ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su da abubuwa daban-daban don su gane girman Allah su koma wa Allah subhanahu wataala amma haka din bai samu ba karshe Allah ya rida cewa fastakbaru wa kanu qauman mujrimin suka yi girman kai suka nuna ba haka nan bane ba duk lokacin da wata aya ta zo Allah ya ce mun aiko musu da tufan mun aiko musu da kwadi mun aiko musu da jini mun aiko musu da kwalkwata mun aiko musu da kaza duk lokacin da wata matsala ta zo sai su je wajen annabi musa a ce roƙa mana Allah in Allah ta hiyar da abin nan za mu yi imani mu yi racca kai manzo ne Allah in aka roƙa musu Allah abin ya wuce sai su ce ai lokaci ne dama lokacin shi ne kamar ka ce lokacin ɗari ne ya wuce kawai kamar ka ce lokacin zahi ne ya wuce kawai sai su ce lokaci ne ai ya wuce ba zai sake dawowa ba to haka aka yi ta fama da waɗannan mutanen Allah ce mun aiko musu ayoyi bayyanannu ƙarara ka duba mutanen annabi isa alaihi salatu wasalam da mutanen shi Allah ya ba shi damar raya matacce sai ka ci tuwo daga gidanka ka hutu in kuka haɗu da shi ya ce maka ka ci ɗan wake ka ci zogala ka ci tuwon laushi ka ci wane ne duka waɗanda kuma da ma ba wannan ba abin da yake stock na gidanka na abinci ma zai baka labari duka don an nuna muku cewa waɗannan bayan Allah manzanni ne Allah ya turo su amma wallahi waɗannan mutane ka duba annabi annabi Isa ƙarshe mu suka yi ridan shi suka za su kashe shi shi ne Allah subhanahu wataala ya zuba kamannin shi akan ɗaya daga cikin almajirai shi shi ne suka kama suka gicciye shi a yau wanda suke addinin kiristanci suke tsammanin annabi isa na alhali ba annabi isa bane ba shi annabi isa yana ina bar rafa'ahu Allah ilai Allah ya daga shi zuwa gare shi wa kana Allah azizan hakima Allah subhanahu wataala mabuwayi ne mai hikima ne a cikin lamarin shi to ayoyi bayyanannu sun bayyana akan waɗannan manzanni amma mutane ba su imani ba mai suke cewa faƙalu a basharun ya haduna na wai yanzu mutum ne wai zai zo ya ce wai shi ne zai mana bayanin da za mu gane gaskiya fakafaru suka kafirci wata wallau suka ba da baya kaman ba a yi ba kaman allah bai aiko ba wasu tagnallah ubangiji kuma ya wadatu da su idan ba ku yi imani ba sai ni mi zai taba ubangiji subhanahu wataala mi zai taba mulkin Allah ba abin da ya taba mulkin Allah wastaghna Allah yace wallahu ghaniyyun hamid ubangiji subhanahu wataala wadatacce ne abun godiya ne subhanahu wataala to kaga anan shine wasu malamai suke cewa hatta da kahuran da suka gabata sun fahimci wani abin da wasu da suke jingina kansu a cikin musulunci ayo su fahimta ba menene ta suka a basharun ya haduna na mutum ne zai zo ya zama sababin shirya mu amma a yau za ka samu mutane suke ca ai annabi ba mutum bane ba ko sai ce ai sun ce mutum ne irin ha mutum ne amma ba irin kowa ba mutum ne ba irin kowa ba laqad ja'akum rasulun min anfusikum sai ce min anfusikum yace azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim mutum ne jinsin shi mutum ne ba mala'ika ba ne ba ba aljani ba ne ba ba dukkan wata halitta ba ne ba jinsin halittar shi mutum ne amma kuma kakafin halittu ko babu a ɓangaren daraja babu wanda ya kai shi sallallahu alaihi wasallam wanda shine bayani na gaskiya na addini amma ga ce ai ba mutum bane to mine ne amma kaga ana su ai sun fahimci cewa me mutum ne Allah ya aiko musu ai shi sa a wani suke turjiya ma su in ana so su yi imani abinda za a musu shine kawai ko Allah ya aiko manzan da wani mala'ika in yi wa'azi yayi wa'azi sai mala'ika ya ce kwarai da gaske haka Allah ya ce in ana so su yi imani wasu suka ce a su so ma suke kawai gaba ɗaya ma ubangiji subhanahu wataala kawai zo ya ce musu wannan fa wannan manzuna ne ni na turo shi subhanallah in ana so su yi imani to shi ne anan Allah ya ba mu labarin waɗannan mutanen da suka gabace mu kaga sun ƙaryata sun juya baya ubangiji subhanahu wata'ala kuma ya nuna halin ko in kula akan su saboda su in ba kowa bane ba komai bane ba gatanka shine ka bi Allah in baka bi Allah ba wallahi tarkacen banza ne kai to wannan shine abin da waɗannan ayoyi guda uku guda biyu suke kumshe da shi cewa Allah ya ba mu labarin waɗanda suka gabace mu da yanda kuma Allah ya azabtar da su don haka mu ma mu ɗauki hannu mu sani cewa wajibi ne mu bauta wa Allah in bin bauta wa Allah ba abin da ya samu waɗancan mutanen zai iya samun mu wannan azabar da Allah ya tanadin daga dukkan wanda ya fanɗare a wancan lokacin to ko a yau ka fanɗare kai ma wannan azabar Allah ya yi tanadin ta a gare ka bayan shi ubangiji yake cewa za'amal ladzina kafaru allan yub'asu za'amal ladzina kafaru allan يبعثون قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير
ubangiji subhanahu wataala yake can za'amal lazina kafaru waɗanda suka kafirta sun raya cewa wai allan yub'asu ba za a tayar da su ba in an mutu an mutu kawai Allah ce kul faɗa musu bala e wa rabbi ina muku rantsuwa da ubangiji na latub'asunna tabbas sai an tayar da ku thumma latunabba'unna sannan kuma tabbas za a ba ku labari bima amiltum game da abin da kuka aikata a nan gidan duniya wa zalika ala Allah yasir kuma wannan abu ne mai sauki a wajen Allah dan haka fa aminu billahi wa rasulihi ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wan nuril ladhi anzalna ku yi imani da hasken da muka safkar shine alqur'ani mai girma wallahu bima ta'maluna khabir lalle ubangiji subhanahu wataala game da abin da kuke aikatawa mai cikakken baku labarin me kuka aikata ne kaga anan al-hafiz ibnu kasir yake cewa yaqulu Allah ta'ala mukhbiran 'anil kuffari wal mushrikeen wal mulhidin anan wannan aya Allah yana ambata mana game da mushrikai da kahurai da waɗanda suke shishigi game da addinin Allah cewa annahum yaz'umuna cewa suna raya cewa wai la yub'athun ba za ba za tayar da su ba suna ga in an an mutu kawai an mutu kenan babu ranar tasowa Allah ya ce kul faɗa musu annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam bala maganan tashi e akwai ta wa rabbi ina muku rantsuwa da Ubangiji na latuba a sunna sai an tada ku in aka tada ku ba kyale ku za a yi ba sun malatunabba'un na za a ba ku labari cikakke bima amiltum game da abin da kuka aikata Allah zai ba kowa labarin abin da ya aikata ƙarami da babba da wanda kake tsam kake tuni da wanda baka tuni duk abin da ka aikata zaka same shi shi yasa in wuta in suka shiga wuta ko kuma lokacin da ake musu raskuna shiga wuta me suke cewa wa qalu ma li hadha alkitabi la yughadiru ma li hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ذا سرك أنبت تشوى ما لهذا الكتاب وأنه إرغ للتاهني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة بيبر ليه ببابا بيبر كرميبا إلا أحصاها سيدي كدا ياشي ووجدوا ما عملوا حاضرا Allah ce za su samu abin da suka aikata a halarce wala ya zulimu rabbuka ahada ubangijinka ba zalimtar kowa duk abin da ka aikata misqala zarratin khairan yara misqala zarratin sharran yara alheri ne ko sabane shi duk abin da ka aikata komin karantar shi za ka gashi a cikin kayanka to kaga anan shine Allah yake cewa thumma latunabba'unna tabbas za a labarta muku game da abin da kuka aikata komin karantar shi komin girman shi wa zalika ala Allah yasir wannan kuma abu ne mai sauki a wajen Allah Allah ya tayar da ku ya muku sakamako ya muku hisabi kowa ya san irin nashi matsayi wannan abu ne mai sauki a wajen Allah wannan ayar tana daga cikin ayoyi guda uku kuma ita ce ta ukun ta ƙarshe wanda Allah subhanahu wataala ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama akan bayanin tashin kiyama ana shakka akai Allah ya ce ma manzalla ka rantse musu da Allah cewa kiyama ne ta tsaya kuma sun san mutum ne mai gaskiya abin da ya rantse kai ba ma ya rantse ba abin da ya faɗi ma sun yarda tabbas abin haka nan ne kawai jahadu biha wastaiqanataha anfusuhum zulmun wa uluwa sun yarda a cikin zukatan su wannan mutumin gaskiya yake amma mi jahiliya ce kawai da gardama da musu da hawa kujeran naki kasa akwai abin da za a ce ko ma yaya ne mu dai muna nan to irin shi ne kawai Allah subhanahu wataala ya ambata a cikin suratu Yunus ويستنبئونك أحق هو ويستنبئونك أحق هو قل هي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين تبيون تأتكن سورة السبأ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعلم عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين
ubangiji ya ce wa yastanbi'unaka wai suna neman bayani daga gare ka cewa game da kiyama a haqqun huwa wai da gaske ne akwai kiyama Allah ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul fada musu i i kalmar i Hausa ce asalin ta larabci ne amma asalin kalmar i da za a tambaye ka abu kaza ka ce i to asalin kalmar larabci ne ba wushi ya ara eh kul i wa rabbi ka faɗi musu i wa rabbi ina muku rantsuwa da ubangiji na innahu la haqqul qiyamah nan gaskiya ce can yace wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a wanda suka kafirta suka ce ai babu zancen kiyama ta zo mana Allah ce kul faɗa musu bala e wa rabbi ina muku rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum alimul ghaibi wallahi sai ta zo muku wannan kiyama sai ta zo babu shakka akan wannan yawai kai ka tsaya ma kawai ka dubi yadda rayuwar da take tahiya ai ba ya maka wani bayani ba a ina kuka sa hannu da Allah ka zo ka samu kanka yanzu akwai haka za a yi wani lokacin da babu kai kuma a cikin rayuwar da kake abubuwa suna gudanuwa masu yawa wanda babu yanda ka iya da su haka Allah ya ga dama sai ya baka labari ga yanda al'amari yake miye kake da shi na ilimin da za ka ta ubangiji babu kawai tabewa da asara da hallaka Allah kare mu da haka dai ubangiji ya ce wa manzala sallallahu alaihi ya rantse musu kiyaman nan tabbas gaskiya ce bayan an tada ko ba kyale mutane za a yi ba thumma latunabba'unna bima amiltum kowa za a mishi sakamakon abin da ya aikata in khairan fa khaira wa in sharran fa sharra in ka aikata alheri ka samu alheri in ka aikata sharri ka samu sharri aljaza'u min jinsil amal abinda ka aikata shine abin da zaka samu idan kai alheri zaka samu alheri idan kai sabani shi zaka samu daga kowa ya tausaya wa kanshi dan adam ya tausaya wa kanshi kuma ya rika tuna irin waɗannan mawaqifin ka rika tuna cewa zaka tsaya gaban Allah game da ayyukan da ka aikata ka suka aikata bakinka ya hwadi ka kai ka kawo akai game da dukiyarka ko aikinka ko kasuwarka duk wata mu'amala da kai ubangiji zai tambaye ka akai akwai in na lada ne ka samu lada in kuma na zunubi ne ka samu zunubi kowa ma kanshi raskona hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu a'malakum qabla an tuzana lakum kuma kan ku raskwana da hisabi kahin a muku kowa ya auna ba kanshi aiki tun kahin a zo lokacin da za a auna naka aikin bayan wannan aya Allah sai ya ce wa zalika ala Allah yasir kuma wannan kaka tsammani wani kayan gabas ne a wajen Allah a wani abu ne mai sauki a wajen Allah ka ce mutanen duniya tun daga farko har ƙarshe ya mutum guda ma aka ɗauko dosiyar shi ya za a yi kaza kaza wanda duka lissahin ka ne na ɗan adam wani abu ne mai sauƙi a wajen Allah abu ne mai sauƙi a wajen Allah don haka Allah ce fa'aminu billahi Allah jan kunnen da yake mana da gargaɗin da yake mana mu yi imani da Allah wa rasulihi mu yi imani da manzan Allah wa nurin lazi anzalna mu yi imani da littahin da aka sabkar wa manzan Allah shine annur ana shine haske wannan hasken da aka safkarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu yi imani da shi wanda shine wanye wadan adam a ban kasa imani da Allah imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda wannan ya kunshi imani da alqur'ani mai girma dukkan mutumin da ya bijire wa Allah da manzon shi da abin da Allah safkar wannan mutumin ya kafirta ya bar abin da yake addini ne ya kama wata hanya ta daban da haka shine jan hankalin da Allah yi mu yi imani da Allah da manzon shi da alqur'ani sai ce wallahu bima ta'maluna khabir kuma tabbas ubangiji mai cikakken ba mu labari ne game da abin da muka aikata a nan gidan duniya babu wani abin da yake boye wa Allah subhanahu wataala Allah ce yawma yajma'ukum al-yawmil jami' yawma yajma'ukum al-yawmil jami' zalika yawmut taghabun wa man yu'min الله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ubangiji subhanahu wata'ala yake ambatawa a cikin wannan ayar cewa yauma yajma'ukum ranan da Allah zai hada mu gabaki ɗaya tara mu li yaumil jam'i a rana wadda take ranan haduwa babu wata rana da take amsa sunan ranan haduwa sama da ranan tashin kiyama saboda kowa ya zo tun daga farkon duniya har wanda Allah zai nadi a kansu kowa yana nan kaga ashe babu wani taro da aka taba yi da wata jama'a da aka taba hadawa saboda waɗannan taron shi sa Allah ya ambace shi suna yawmul jam'i sai ya ce kuma wannan ranar zalika yawmut taqabul wannan ita ce ranar kamanga ranar da masu kahure suka bigi hancin kansu da kansu akai ta musu bayanin aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna suka iya suka yin abin da ya kamata a nan gidan duniya suka fasa a cikin wannan hayaniya suka je wa Allah subhanahu wata'ala to wannan rana ita ce ranan tagabun ranan kamunga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana cewa babu wani mutum daya face iya da gida a gidan aljanna iya da gida a cikin gidan wuta kowa da nashi masafkin in kai alheri aljanna in kai sabanin shi wuta yanzu gidajen waɗanda za su tafi gidan wuta masu imani su za su gaji waɗannan gidajen to wannan shine tagabun ne wannan shine tagabun ga gidanka na alheri da mutunci da girmamawa da ni'imomi wanda misali sahuwa ka barar da shi ka kama gidan banza yanzu kai ka tafi wuta shi ko mai imani zai gaje wannan gurbin naka na gidan aljanna shi da Allah ke cewa ranar da za a tara mu rana ce ta kamunga sai Allah ya ƙara mana bayanin cewa suwa ne ne za su moru kuma suwa za su yi asara sai ce wa man yu'min billahi duk wanda ya imani da Allah wa ya'mal salihan ya aikata aiki managarci Allah yi kaffir an husayi'ati Allah zai kankare mashi zunuban shi kakaf Allah ya gafarta maka daga gafaran nan kuma zai biyo baya wa yudkhilhu jannatin Allah zai sanya ka aljanna wadda tajri min tahtiha al-anhar korama ne yake gudana a karkashin ta korama na ruwa korama na zumuwa korama na giya irin ta aljanna korama ta madara ko masu daɗi zumuwar ma aka ce min asalin musaffa tacecciya ba kowace irin zumuwa mata hayaniya kuma kai ma komi da ka sani na aljanna idan ka ji sunan shi a duniya kawai tarayyar sunan ne aka yi amma ba ɗaya ba ne ba shattana ma bai nasara wa surayya hanyar jirgi daban ta mota daban in ji malam bahaushe kawai an ambaci madara ta gidan aljanna an ambace ta da cewa don mu hararo mu gano yadda madara ne kowa sa abu ne mai daɗi to daɗin na aljanna babu wajihul muƙara na tsakanin shi da na duniya babu ruwan aljanna da ruwan duniya babu wajihul muƙara na tsakaninsu giya ta aljanna da ta duniya babu kuskan da za a kwatanta su ita waccan lafiha gaulun wala hum yunzifun ولا هم ينزفون نعم ولا هم عنها ينزفون babu kaduwar hankali babu maye babu maganganu na banza amma ta duniya fa ba ta wari waccan kuma wannan tana wari inda ya biyo ana jin warinta yana maganganu na sakarci wani har bawali zai yi da bayan gari a cikin tuhayen shi da girbi duk da da yake Allah kiyaye ba su yi tarayya a komi ba in ba suna ba haka bangaren da ya shafi zumuwa da madara da kaza da kaza wanda duka Allah ya yi tanadin su ga masu imani a cikin gidan aljanna sai Allah yake cewa kuma wani ƙarin garanti na jin daɗi khalidi na fiha abada za su dawwama Allah samu a ciki har abadin abada babu ranar fasawa kawai jin daɗi ne bangare bangare fanni fanni yau ku yi wannan in an jima ku yi wannan gobe ku yi wancan gata ku yi wannan jib babu kosawa babu gajiyawa ku rika kai wa junan ku ziyara ku rika zuwa har akwai kasuwa da ake zuwa ana ci a cikin gidan aljanna za ku je ku ci wannan kasuwar in kun dawo matan ku suka kalle ku sai su gan ku kun kuma wani abu na daban kun kuma wata duniya ta daban malam kawai jin daɗi ne mai hauhawa babu gajiyawa babu ƙosawa babu duk wani abin da ka sani damuwa ko matsala babu إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم الله أكبر الله لا ترموا الله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون إن أصحاب الجنة للي ما أبو تاجدا الجنة أولنا رانا ياما في شغل أنا تكين شغل أنا تكين شغلي أنا تكين أبو بوا نموري وادا جن دادي wannan jin daɗin wani abu ne wanda yake kawai sai an je amma wallahi duk yanda za ka yi imajinai shi a nan gidan duniya ba ka iya hararo ko kashi ɗaya a cikin miliyar ɗin shi fi hamala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala kalbi bashar ya ce yau ku karanta mana fala ta'lamu nafsun ma فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون Allah yake cewa babu wata rai da ta san abin da aka mata tanadi na kurrata a'yun abin da ido zai kalla ya ji daɗi idan ido ya kalla ya ji daɗi wannan jin daɗin me zai yi? zai yi na so ne zuwa ga cikin zuciyarka a cikin gidan aljanna Allah ya yi tanadin waɗannan abubuwa wanda ɗan adam zai kalla ya ji daɗi ya taɓa ya more ya ci ya hani'an Allah ya ce waɗannan 'yan aljanna suna cikin shugul ba su kaɗai ba da su da iyalinsu matattakinsu kuma sannan kowanne yana saman wani gado da wani kujera ta ƙasaita an yi kishin gide kwanci ko kuma ka ce zama irin na ban girma na mutum marar matsala ko a duniya haga mutum ya yi haka kasan tabbas wannan mutumin akwai akwai wani alama na jin daɗi tare da shi saboda in yana cikin damuwa wannan wannan wannan zaman ba zai yi shi ba saboda zama ne na kasaita ko ba haka ba Allah taimake mu muttaki'un kenan sun yi kishin gide ana ta bada labarin abubuwa ana ta abubuwa kala kala fanni fanni ba wani jin babu wani wahala babu wata damuwa babu gajiya babu rishin lahiya kawai jin daɗi ne total duk wani abin da jin daɗi zai amsa sunan jin daɗi sai an tsinci kai a cikin gina aljanna ɗaya daga cikin magabata aka tambaye shi aka ce mashi matar raha wai aka ramaka Allah yaushe za a huta ya ce ran da muka shiga aljanna shi ne ranar hutu amma nan gidan jagulgulo ne gidan hayaniya ne gidan matsala ne kai matsalar kuwa kana zamne matsalar za ta zo ta same ka kana zamne ba ka yi sa'ayi zuwa gare ta ba amma saboda gidan ne gidan matsala ne matsaloli ta kowane ɓangare a bakan zamanka la'alla iyalinka la'alla ɗiyanka la'alla aikinka la'alla kasuwarka la'alla mutanen angoku la'alla makwabcinka ga abubuwa ga sunan burjik kawai gida ne na fitina da tashin hankali duniya kenan amma gidan aljanna gida ne na morewa gida ne na jin daɗi gida ne na damuwa ba a san ba mai ake cewar suna damuwa babu shi alif lam mim ahasiba nasu an yutraku an yaqulu amanna وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ubangiji subhanahu wata'ala yake ambata cewa shin masu imani suna tsammahanin zamu kyale su haka nan ba tare da mun jarrabe su ba a'a Allah ce mun jarrabe waɗanda suka gabace ku Allah ya bayyana su wane ne suke da nagartaccen imani tatacce na ƙwarai akan waɗanda suke da imani wanda yake na jabu ashe rayuwar mutum mai imani a nan gidan duniya gwagwarmaya ce ɗauki ba daɗi ne zancen hutu bai taso ba yanzu ba ramadana muke ciki ba kar ka yarda zuciyarka ta ce maka a bari mu huta a kaka huta ba lokacin hutu ba ne ba kuma duniya ba gidan hutu bane ba da bahaushe yake cewa in mutum bai share masallaci ba zai share kasuwa a karin maganar shi a yaka nan ne zakaru ne guda biyu Allah sai ya yanka maka su kowa ya kai ko Allah ya taimake ka a yanka maka na alheri ka hige shi ko kuma a yanka maka na tsiya kuma dole sai ka hige shi da ka saba ma kanka alheri ka sa kanka cikin aikin alheri ka wahala akan abin da yake alheri yanzu ga sahabban nan sun gabata har yau ambatan su ake ana radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya rada su kuma Allah ya rada su ya ambata cewa ya yarda da su me yasa haka kawai kara zube wallahi aiki su kai wannan gidan aljannan da ake ba mu labari baya samuwa dole sai an yi aiki kowa ya jajirce ya darmi tsutsan shi da kyau ya tabbatar da cewa ya bauta wa ubangiji subhanahu wataala Allah da tarra mu karantar da aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita kenan insha Allah wannan aya ta tara zamu tashi akan ta a karatun gobe da izinin Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله kenan masu tambaya insha Allah gobe za su ji amsan tambayoyinsu da izinin Allah